الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد درسي نقوم أتكين لتاه مسائل الجاهلية مسألة سبعين دقايا iya daga cikin ɗabi'an mutanen jahiliya barin abin da Allah ya ɗora musu wajibi a kai wai don nuna cewa hakakin tsoron Allah ne kaga wannan zai ɗaukan sunan tabka da warwara malai ke ca tarkuhumul wajiba wara'an suna barin abin da yake wajibi a kansu saboda nuna wai tsantseni da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ya daga cikin ɗabi'an nasu shine suna barin tsayuwa a arfa, saboda suna ga cewa arfa ba ta daga cikin harami, sai su zo su tsaya a musdalifa. To, a wannan musdalifa sai su tsaya a musdalifa a matsayin kambacin tsayuwa a arfa. saboda ita musdalifa a nasu tunanin ca tana cikin harami ita kuma arafa bata cikin harami don haka suke gaca su tsaya a musdalifa yahi sama da su tsaya a arfa to kaga wannan sun bar abin da Allah dora musu na wajibin tsayuwa a arfa sun je tsayuwa a musdalifa wanda kuma Allah bai dora musu wannan ba sannan iya daga cikin mas'aloli na jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba wa mutanen jahiliya akai ta'abbuduhum bi tarki at-tayyibati min ar-rizq kenan ita ce mas'ala ta 72 suna bauta wa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar barin at-tayyibatu min ar-rizq bimana dadada na daga cikin arziki abinda Allah ya azuta su da shi na sumuri su ci su sha su sa sai zaman to sun haramta wa kansu wani abu shine Allah ya maida musu martani akan cewa qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq ka fada musu cewa wai wane ne ya haramta kawa ta Ubangiji subhanahu wata'ala allati akhrajal ibadihi wanda ya fitarwa bayan shi wannan kawa wa tayyibati minar rizqi da daɗaɗa daga cikin arziki kaga ba wanda haramta musu haka sannan mas'ala ta 73 iya daga cikin ɗabi'an su kuma wa tarkiz zinati fil libas basayin basayin ado ko kuma a ce rishin yin kawa a bangaren da ya shahi sanya tuhahi kawai zaka ga mutum haka nan kamar an kwada tsumma zaka ganshi ba fasali ko kaɗan dalilin shi kuma yana ga wannan abin kamar tsoron Allah ne wanda wannan abin ana samun shi da a cikin malaman nasarawa da suna ar-ruhban sannan kuma ana samun su a cikin addinin jahiliya sannan kuma ana samun su a bangaren wasu wanda suke sufaye ne kaga mutum gaba ɗayan shi a jagule bai da fasali ko kaɗan rashin ɗaukan ado alhali kuma wannan yin adan nan iya ɗaya daga cikin abin da addinin musulunci ya karantar da mu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamal ubangiji mai kyau ne yana son dukkan wani abu da yake kyakkyawa kuma lalle ubangiji subhanahu wataala yana so idan yayi wa bawan shi wata ni'ima ya ga wannan alaman ni'iman a tare da wannan bawa shine Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yuhibbu idha an'ama ala abdin ala ala abd ni'matan an yara athara ni'matihi ni'matihi alaihi kenan wannan duk iya daga cikin abin da iya da kyau a bashi kulawa sannan mas'ala ta 74 iya daga cikin aqidar mutanen jahiliya da'awatuhumun nasa ila dhalali bighairi ilm ana kiran mutane zuwa ga bata ba tare da wani ilimi ba haka kawai mutum ya sa jama'a gaba yi ta faɗi musu abin da ma anzalallahu bizalika min sultan wannan duka daga cikin ɗabi'u ne wanda yake na mutanen jahiliya shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wai waɗanda suka kafarta suke cewa masu imani wai ku zo ku bi hanyar mu in kuka bi hanyar mu dukkan wani laifin ku mu zamu doke muku kaga irin wannan har a cikin musulmi ayo ana samun su wanda zai ce maka shi zai da doki laifinka ko kuma a shi zai yahe ma ko shi zai ma kaza sannan kuma Allah ya kara da cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tuti'u fariqan in tuti'u allazina kafaru ya ku wanda kuka imani in dai za ku yi da'a da biyayya da nuna goyon baya ga waɗanda suka kafarta to wannan mutanen kai tsaye ya ruddu kuma ala aqabikum za su maido ku kan diddigen ku na fari shine kafirci fatan qalibu khasirin sai ku waye gari kuna asararru kenan kun waye gari kun koma zuwa ga hanyar take ta, ta kafirci ce sannan kuma Allah ƙara jan hankalin masu imani da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in tuti'u fariqan min alladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin za su mayar da ku baya bayan kun kasance masu imani hukuma kafirai da kar ku musu da'a haka kuma Allah yake cewa ulaika allazina yad'una ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila janna wadancan mutane suna kiran mutane zuwa ga gidan wuta Allah kuma yana kiran su zuwa ga gidan aljanna haka Allah ya ƙara da cewa in tudi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah inda za ka yi biyayya ga mafi gama garin mutane na duniya za su batar da kai daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala saboda in yattabi'una illa zanna ba abin da suke bi in ba zato ba da tsammahani wa inhum illa yakhrusuna kuma ba komai suke yi ba in ba kirdadon abubuwa ba sannan kuma Allah ke cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun guraci ina ma ku kafirce kamar su suka kafirce kenan da iya daga cikin ɗabi'un mutanen jahiliya suna kiran mutane zuwa ga abin da yake ba na daidai ba suna kiran su zuwa ga bata kuma ba tare da wani ilimin da Allah sabkar ba mas'ala ta 57 mas'ala ta ta ta 75 iya daga cikin ɗabi'ar mutanen jahiliya da'awatuhum iyyahum ila al-kufri ma'al ilm a rika kiran mutane zuwa ga kafirci ma'al ilmi kuma tare da cewa an san cewa lalle abin nan kafirci ne amma kuma za a yi kememe a yi mursi sai a kiran mutane zuwa gare shi sannan iya daga cikin ɗabi'ar mutanen jahiliya mas'ala ta 76 al-makru al-kubbaru ka fi'li qaumi nuhin iya daga cikin ɗabi'ansu da halayensu al-makru al-kubbar suna yin makirci makirci wanda yake mai girma makirci mai girma game da abin da ya shahi addinin da waɗanda suke kira zuwa ga addini ka fi'li qaumi nuhin kamar da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam suka aikata haka wanda ubangiji yake ba mu labarin su cewa makaru makaran kubara wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira kenan anan zamu ga cewa mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam sun yi kururuwa a tsakaninsu cewa sun yi makirci makirci mai girma za su tsaya tsayin daka su ga sun kare wadda da suwa'a da yagusa da ya'uka da nasara Allah ce sun batar da mutane da yawa haka kuma Allah ya ce Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine majibincin lamarin wanda suka yi imani yukhrijuhum Allah yana fitar da su minaz zulumati daga duhu duhwai da yawa duhun shirka zalunci bid'a shirka kaza kaza ilan nur zuwa ga haske wanda yake na tauhidi wallazina kafaru wanda suka kafarta su kuma awliya'uhum at-taghut waliyan majibin talamarin sune at-tawaghit yukhrijunahum suna fitar da su min an-nur ila az-zulumati daga haske zuwa ga duhu Allah ce ulaika ashabun nar hum fiha khalidun waɗannan sune ƴan wuta za ku su kuma dawwama a cikin ta وقال تعالى هك الله كتيوا وكذلك كمر هكا نجعلنا مكا سنيا لكل نبي كون النبي عدو مكا سنيا مش مكيا شياطين الإنس شيطانو دغا cikin mutane wal jinni da shida da aljannu yuhi ba'dhum ila ba'd shashin su yana wahayin magana zuwa ga shashi zukhrufal qawli maganganu wanda suke na na ƙarya gururan saboda su rudi mutane walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu inda ubangijinka ya so ba su yi haka ba fadharhum ka kyale su ma yaftarun da abin da suke kaga na karece karece duka zai zo karshe mas'ala ta 77 ya daga cikin ɗabi'ar mutanen jahiliya ya malike cewa koyi da suke yi ga wanda bai kamata a yi koyi da shi ba inna a'immatahum malike lalle al'um jagororin su mutanen jahiliya yace imma alimun fajir ko malami dan duniya fajiri wa in ma abinu jahili ko kuma malami wanda ko kuma wanda yake mai bauta amma kuma jahili ne fitik kama kala ta'ala Allah ke mu labarin su wa qad kana fariqun minhum ai akwai wasu kaso daga cikin su yasma'una kalamallahi suna sauraron maganar Allah summa yuharrifuna sai su juya maganar idan ka ce musu Allah ya ce kaza sai su juya abun yuharrifuna tahrif min ba'di ma aqaluhu bayan sun hankalce su sun gane shi wa hum ya'lamun alhali sun san cewa ga abin da Allah yake ne su juya abin Allah ya ce wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna in suka hadu da suka imani su ce a ai mun yi imani mu muna tare da ku amma wa idza khala ba'dhum ila ba'din in shashan su su munafukai da yahuda suka hadu da junan su za su rika cewa juna qalu atuhaddisunahum za su rika jan hankalin wanda suke karatu a cikin su ce ya za a yi ku rika baiwa musulmai labarin abin da muke kai bima fataha Allahu alaikum na abin da Allah muku budi akan shi na ilimi li yuhajjukum bihi inda rabbikum saboda su yi jahiyya da ku a wajen ubangijinku duk za ku rika faɗi musu afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba ku gane cewa bai kamata ku faɗi musu ba awala ya'lamuna wasu da suke wannan maganar a gehe ba su sani ba cewa annallaha ya'lamu ma yusurruna Allah ya san abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa to wannan sune kason malamai na farko su ne kaso na farko da malaita imma alimun fajir su ne wanda wannan ayo suka bi gana a kansu kenan fatah Allahu alaihim Allah ya musu wani budi na ilimi kenan su malamai amma kuma fajire ne kason kuma nabi malaita wa imma abidun jahil su ne wa minhum ummiyuna daga cikin su kuma akwai waɗanda ummiyun mana allazina la yaqra'un wa la yaktubun la ya'lamun alkitaba busal littahin ma masu gaba daya illa amaniya sai gurace gurace kawai sai a ce a wannan hanya an muka kaza kawai Allah ya mana kaza an muka kaza Allah ya kaza wa inhum illa yazunnuna Allah ce ba komai suke ba suke suke bi ba an ba an ba tsammahani ba da zato da cewa haka muke tsammani ko kuma haka mu muke gani sannan mas'ala ta 78 malike cha da'awahum mahabbatallah mutanen jahiliya suna da'awar cha suna son Allah ma a tarkihim shar'ahu tare da cha suna barin shari'ar Allah subhanahu wataala fa talabahumullahu biqawli Allah sai ya neme su Allah ya musu magana akan cewa wai kul in kuntum tuhibbuna Allah wai in har da gaske kuke kuna son Allah me kamata ku fattabi'uni ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a dalilin haka yuhibbukumullahu Allah zai so ku amma kun ce kuna san Allah kuma kun kibe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan tubka da warwara kenan to wannan duka isa daga cikin da'awa ta mutanen jahiliya wanda suke kai wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba musu akan waɗannan abubuwan gaba daya kenan mun tsaya a mas'ala ta 78 zamu tashi mas'ala ta 79 insha Allah ta'ala